الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره الدار العظيم وبعد godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da inda mana wannan rana domin ci gaba da karatunmu mai suna addauratu ta'ahiliya bil hayatu zawjiyya wato karatu ne da muke gabatarwa gujiri ga ma'aurata a musulunci wato wanda ya shafi rayuwar kowa da kowa rayuwar mu gabaki daya da mu da iyalanmu musamman wanda yake gina mujtama na musulmi gabaki daya da yadda da a samu ci gaba da yadda da a samu karantarwa na addinin musulunci da tarbiyya na musulunci ba tare da an samu wani irin halal ko na cuɗanya wanda bai kamata da addinin musulunci kamar kullum muna gabatar da karatun nan ne tare da gurzon malami a shek burhanuddin ibn maulana shek aminu malam goji wanda insha Allah yau ma insha Allah za mu yi karatun tare da shi a wannan shafi mai albarka mai suna Nasir Sheikh Ado Musa da ke nan safa na Facebook da sauran shafukan mu na abin da ya shafi YouTube da Instagram da sauransu to alal hakika idan ba a manta ba wancan karan mun tattauna abin da ya shafi a auren doni da kuma soyayya kafin aure wani sashi nasa mun tattauna abin da ke cikinsa abin da ya shafi auren dole da abin da ya shafi soyayya kafin aure da kuma auren cancanta wanda muka bambanta shi da ma'anar auren dole yau ma insha Allah zan mika abin magana da Shabba Khalidin domin mu saurari abin da ya yi mana na tafaddal tafaddal la alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa wanda muke da su a wannan shafi namu mai albarka nasir shakadu musa ta faɓalewa rahimahullahu kamar yadda babban shai malami shek muhammad nasir nasir sunnati wal islamiyyati wa ɗariƙatar tijjaniyyati ya mana shimfiɗa wannan karatu namu na guzurin ma'aurata wanda yake amfana da dukkan jama'an musulmi ma'auratan da matasa da mata gida na nufin wanda ake kira matan aure da wanda Allah yake shirin azurta su da yin auren su mata 'yan mata kenan da samarika duk wanda yake biye da mu insha Allahu zai ji abin da zai amfana a addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya ya kuma samu sakamako a lahira a na farko ina mai ba da uzuri kamar yadda yan uwa suka sani muna gabatar da wannan karatu ne duk ranar laraba amma yau rana ne ta alhamis to bisa wani uzuri da ya sha kamu gashi kuma muna cikin damuna yawanci ruwa ake ta yi to sai yau dai Allah cikin ladufinsa ya yadda za mu gabatar da wannan karatu kamar yadda babban shehin malami ya faɗa cewa wancan sati mun tsaya akan wato muhimmancin soyayya kafin aure da kuma illan auren dole da kuma bambanci tsakanin auren dole da auren cancanta to yau ma akai bisa yadda jama'a suke ta neman akwai wasu nukudodi wanda ba mu gama warware su ba to shine kai tsaye da mu shiga bayani a kansa idan mutane ba su manta ba mun yi bayani cewa bambancin auren dole da auren cancanta shine ba zai yiwu a samu ya wanda ta samu tarbiyya na addini kuma tana da ilimi na addini gwargwadon hali tana da ilimin zamani gwargwadon hali ta yi makaranta ta taso kasan shi soyayya wai malam bahaushe na ce so gaman jini eh kawai sai ka ga wani kai baka gama abin soyayya a jikinsa ba kuma sai ka ga wata mai hankali ita kuma damuwanta shine to ba zai yi uba ya tarbiyya ma yarsa tarbiyyan addini ya ba ta ilimin addini da na zamani kowai wani wanda bai cancanta ba ya zo kowai rana guda su haɗu da ita ko a jiki ko ya ganta ya zo ce na santa ita kuma dama mata sau da yawa sun fi karkata wurin mutumin da ba na kirki ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da haƙuri wa mazaje yake cewa a su mata yace suna wahalle da mutumin kirki mutumin kuma da mutumin banza kuma shine suke masa biyayya amma mutumin kirki walakanta shi suke to shine har annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ina jin tausayin ko kuma nurwa yace ba na so na gansu a gidan mutumin da ya zama na banza wanda yake walakanta su su kuma suna masa biyayya amma annabi yace ka zaɓi ka zamo mutumin kirki su dinga maka walakanci akan a ce kai ne kake musu walakanci su kuma suna ma biyayya to su to da yawa mata sun fi biyayya wa mutumin da ba na kirki ba shi yasa mace ko da ga wani shi yasa daga irin kamar amu hausan mu na Bauchi iya akonci arewacin Najeriya ka jancin an ce gaye to gaye su da yawa mutum ne wanda Allah ya hore masa juya yan mata wajen masa biyayya amma kuma makaryaci ne kuma ko sun san makaryaci ne su da so hana ganin laifi da ga sun fi karkata wurinsa to ba zai yi uba ya tarbiya ma yan na addini da na zamani a ce irin wannan ya zo da sana'a ma mai kyau bayi da shi ko da na da sana'a amma bayi da tarbiya da ka gan shi ka san ido ba mudu ba ya san kima to ba hali fa ya zo dauki yarsa ya aurar masa da ita sabiya da kaufan mene ma sai kau abin da zai auku fil mustaqbal abin da zai iya faruwa gaba anything can happen ko me zai iya faruwa wannan wannan in ya hana ta aurarsa ya nemo wanda ya cancanta da ita zai kare mata mutuncinta da addininta da iyayenta wannan ba auren dole bane sunansa ba kuka za ta yi ba ko da kukan jini ne wannan ba auren dole bane sunansa auren cancanta domin ya nema mata a uba wanda zai zama uba ma 'ya'yanta kamar yadda annabi ya ce ku nemi uwa ma 'ya'yanku ku nemi uba ma 'ya'yanku sai dai haka wannan ba auren wato dole bane sunansa ko da da ta gudu ina da ta je ina da ta je wannan auren cancanta ne sunansa su ma yan bokon suna haka wanda da ka ga su yawa mutum yayi ba da tarbiyya ma yarsa ya ce ai ta yi digiri ai tana da NC ai diploma take shi kaza ta karanta kawai ba zai yi wani a gari kawai gari banza bayi da ilimin komai kawai zo auren tafiya da ya san karshe na kasa ta da shauransu su ma suna haka da haka wannan sunansa auren cancanta to abinda da magabata suka dinga yi kenan in an ga wannan bai cancanta ba sai uba ya ce a'a sai nemo mai ɗansa wanda ta cancanta domin tijar ina kare da mu ji ainihin ƙarin bayani daga baki shi wato ainihin jagoran mu wato nasiru sunnati
wato alhamdulillah ko da yaushe idan shan burhanin din na jawabi za ku gana yi shiru ina nutsuwa kamar yadda na faɗa wannan al'amari ne wanda yana buƙatar ilimi kuma na buƙatar shekaru na buƙatar kuma hankali kuma shi burhanuddin da yawa yana faɗin abu ne a matsayin wato walayi na biyu kamin su da khabir a jawabi da yake kai wanda mun yi bayani game da maganar auren dole wasu sun yi mana tambayoyi wanda ya muka fahimci ba su bambanta auren dole ba da auren cancanta kamar yadda karshen karatunmu a ranar wani yake tambayan mahaifiyarsa ba ta son ya yi aure shi kuma yana son su yayi don ana samun irin wannan matsalolin sai ka ga mutum ubansa ya ce ban yadda bai ce shi kuma sai yayi kuma idan ka bibiya ko ka ga mahaifin ya fi sa gaskiya ko kuma da ya kamata ya dauki hanyar da ya cancanta ba hanya na rashin mutunci ba da jayayya da iyaye akan wata wacce rayuwar ba lallai ta tabbata ba wanda uba din nan shine asali uwa ta ce asali to alal hakika abin da muke so mu isar da sako anan shine auren dole da auren cancanta akwai bambanci wanda mun yi batu akan auren dole kamar yadda kowa ya fahimce mu mun karkasa abin gida-gida duba da mazahib na malamai da matafiyar su baki daya ko mun kawo illolin da ke ciki wanda shine abin da nake so in karfafa game da wannan abin da ke a cikin nan shine aure mun kasa kashi nawa akwai mace akwai wacce take budurwa akwai wacce take bazawara sannan akwai wacce take ba budurwa ba bazawara ba a iya ce uwa ce wayannan kusan mukami uku ne sannan akwai kuma wacce mai auren waliyin waye waliyi akwai uba akwai sarki akwai dan uwa to wayannan sun kasu kashi kashi akwai wasiyi to wayannan masu auren auren yakan kasu kashi kashi ne duk maganar da ake yi idan an ce auren dole a ma'ana na zahiri shine auren da aka kulla shi wa mace ga wanda bai cancanta ba kuma wanda ya kulla auren ba uba ne a gare ta ba wannan shine abin da ake nufi da asalin auren dole a musulunci amma auren da uba ya duba mijin da ya cancanta ya daura wa mace to wannan ba a kiransa da auren dole ana ce masa auren cancanta wannan shine asalin abin da ke a tsari na fahimta na addinin musulunci dalili ko shine mun kawo dalilai da hujjoji duba ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure sai tuna Aisha alaihi salam a lokacin da ya aure ta shekarunta bai kai shekarar da za ta yi tunanin ta ce ga wanda nake so ba amma mahaifinta sai na abubakar na siddiq ya duba cewa duk duniya babu cancanta fiye da wanda yake annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aura mata shi ga auren sai suna fatima alaihi salam manzo Allah ya aura mata al-Imam Ali alaihi salam ga auren aure da mu dinga ji auren da ake yi irin auren da Imam Ali alaihi salam ya aura wa Sayyidina Umar ibn Khattab yar Sayyidatuna Fatima Ummu Kulthum go Sayyidatuna Zainab yar Sayyidatuna Fatima ya aura wa Sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan ya faru auren raki ne da aka yi shi na cancanta ba sunansa auren dole ba domin abin da ya sa maka kawo wannan waiwaye a ciki shine iltifat ne ba wai ana ce wai ana sara ana duban bakin gatari idan muka yi magana game da auren dole sai kai kuma ka dauka ka dauki fassaran auren dole a wajen turawa ka kuma dauke shi a hukuncin da muka bayar to zaka yi sukan musulunci a jahilci alhalin bai kamata ka soki musulunci ba dalili yan uwa su fahimce mu auren dole a wajen turawa bambancin sa da auren dole a wajen mu musulmi auren dole a wajen turawa shi duk macen da ta yi aure shekara sha takwas bai ba ko ita ne ta zaɓi miji auren dole ne macen da ta yi aure bata shekara sha takwas ba ko ita ne ta zaɓi wane nake so to ta yi auren dole domin a wajen su bata da hankali bata san rayuwa ba balle ta aure mu kuma a tsarin musulunci idan an ce auren dole ana nufin a ɗauki mace a aura mata wanda bai cancanta ba kuma bayan wanda bai cancanta ba ba ta san shi bayan wanda ba ta san shi kuma ba uba ba ne ya daura mata auren akwai auren uba uba yana da dama ya ba wa yarsa shawari ya tsawata mata ya takura ta ta zaɓi miji na gari domin gaba za ta amfana matukan mijin na garin ne sannan na biyu in uban ya cancanta kamar yadda muka yi bayani amma bayan uba wasiyi kake ko kanin uba ko sarki a gari bai halatta yi wa auren dole ba saboda son zuciya zai iya shiga ciki sai dai a tsarin lokacin da aka yi khilafa na musulunci to khalifa zai iya cewa gashi kaza ya umarni a kai sai da yawa akan duba duban cewa hidi cancanta ya zama khalifa ya wakilci musulmi baki daya to wanda aka amince shi akan musulunci gaba daya yaya kuma akan wata yarinya kwaya daya to amma abin da yasa aka ce idan ba uba bane bai halatta yi wannan tsarin ba shine za a iya samu mai son zuciya wanda sai duba yar in yaga tana da kyau ne aurenta da ɗansa in mai kuɗi ne aura masa kanta in kaza ne yayi kaza duk dan ya cutar da ita ko kuma in ta kishi ya nemi aurenta ta ki sai ya duba mugun da bai cancanta ba kazamin mugu sai ya ɗaura mata aure da shi wannan yana tabin da ya samu kace auren dole anan da sabanansa to yan wasu fahimce mu idan muna ruguza auren dole da bigaddin nazari mun cire auren cancanta wanda musulunci ke yin sa wanda malaman mu suke yin sa wanda iyayen mu suke yin sa amma idan muna magana akan auren dole muna magana da auren dole akan tsarin musulunci wanda mun zo da hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa budurwa ana iya aurar da ita amma ita ma za a nemi izininta to sa'azan da a nemi izininta wa iznuha samatuha ne izininta wane kike so wane kike so in ta shiru to wannan ne mijinta sannan kuma bazawara manzo Allah ya ce ita kuma hatta tusamar sai an nemi umarninta ko kuma ya tayi umarni idan ta ce a aura mun wani to shikenan ya halatta aurar anan malamai sun tafi kashi kashi wajen bayanin wannan amma na san na ci minti biyar dina shan burhanuddin zai daura game da bayanin auren dole da auren cancanta kafin nan na dawo insha Allah ni ma sai na cigaba da jawabi akai Allah taimake mu na'am kamar yadda shehu Abdullahi ya fito da abun a fili na ji daɗin bayanin sa kamar yadda yake faɗa ɗazu wai ina bayani shine fa ainihin in yana bayani din ma badin badin bani wallahi da yanzu zama mai sauraro sabila da yana fito da abun bidikka kage yadda ya ɗauko magana akwai auren wasi akwai auren sarki kamar da halifa kenan ko kuma a yanzu sarki din kamar akwai auren uba kaga duk akwai bambanci a musulunci duk ya bambance wannan kuma na ji daɗin wata nukɗa da ya ɗauko na maganan a wurin wato turawa e turawan duniya ko yahudawa su a gurin su auren dole shine duk wanda aka mata aure ƙasa da shekara 18 kawai wannan an tilasta ta ne kawai kawai auren dole aka mata na biyu kuma duk wanda aka mata aure ba ta son wanda aka mata auren shi ma kawai auren dole ne to kaga wannan kuma ba haka bane wannan lallai in mutum ya ɗauki wannan zahirin magana nasu kaga su auren dole ya sha bamban abin da suke faɗa in kaji suna yaɗawa ko ƴan bokon mu wanda ba su da addini kaga suna irin wannan yaɗa ai auren dole an shiga haƙƙin mutum an shiga kaza kuma ga manufar musulmin ne yana neman yin against din musulunci sabila da rashin sani sai je ya ridda bai sani ba musulunci kamar yadda ranar mu kawo hadisi kamar da shehu ya faɗa annabi ya ce a nemi izinin ta budurwa a nemi izinin ta kuma izinin ta yin shiru zaki- wani kike so eh ko da muke aure da wani in dai shiru shikenan kaga musu kai Allah ya sa mu cika da imani babu addini da ya zo da tsari mai kyau kaman addinin musulunci alhamdulillah kuma a shi wato illan da ke cikin shi auren dole ainihin na ma'ana din kenan wanda a yi shi misali ba soyayya kuma ba tare da duba cancanta ba kamar yadda shi ya faɗa to son zuciya misali in ya shigo ciki misali yanzu a samu wani na neman wata yarinya kamar yadda ranar makawa hadisi annabi ya ce wanda ya- wai idan za a taku mantar dauna dinu wa irdau yawa yawa ba zawuju wanda ya zo kun yadda da addininsa kun yadda da mutuncinsa to ku aurar masa in kuma kun ki to dai zama fitina da musifa kan kasa misali mutum ya zo kamili ya zo na neman ya mace kuma tana son sa amma uwa ta sandare menene bai da abin duniya kawai shi ne point din sai a ce a ko wannan bai cancanta da ita bane me ya cancanta bai da addini ne ai wani an san shi da zuwa masallaci an san shi da mutunta mutane kowa san shi da zaman lafiya ga girmama na gaba ga ba da haƙƙi kowa dai wato son kowa ga shi kuma yana da mutunci ga addini amma sai ka ga wasu iyaye mata sun dage cewa a su ba zai dama wancan wancan ne data ko da wasa a yi a yi a yi a yi har sai ta lankwaso in ba a samu uba tsaye ba ko kuma an yi rashin sa ma uban yayi wa fatiyin tsaye ne to eh me me kaga ana faɗa da baffanni su ga meye aibin wannan uwa ta ce an tumbo ba ta so to an same ni san duniya to dama annabi ya riga ya ce in lam taf'alu takun fitnatin fil ardi in ba ku aikata haka ba to zai zamo fitina a kan ƙasa wa fasadin kabirin da kuma wato barna wanda yake mai girma to fitin na na in illa taf'alu ko to in in ba ku aikata haka ba ko ta kun fitina tun fiye wa fasadin kabirin yawa to kaga tunda annabi ya faɗa ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fitinatin din nan da zai zamo a kan ƙasa da barna mai girma din nan abun nan ɗinsa yana da yawa daga ciki da a mata auren da wanda ba ta so na farko an fi an kijin umarnin manzala to dama ba sun ce ko a hausa ma ba addini ba in kun kiji in ka kiji ba ka kijani ba in kunne ya ji jiki ya tsira to karshe in aka bi son duniya ne to da a je a auri wani don duniyarsa kuma shi duk wanda aka so shi don duniya wallahi san dan abin ganin sa ka sani kowa fa na da basira fa sai da alakan aka je aka aura mata wanda ita ba shi take so shi kuma na santa ne don yana da abin duniya to sa irin fa da aka je gida matsaloli za su ta tasowa ba za ta masa cikakken biyayya yadda ya kamata ba uwa za ta ta kai kawo sannan shi kansa in abin ya dame shi zai ce la'alla ma ya ce ni ba dama ba ke nake so ba uwanki ne ta mun tallanki shi ma ya shigo dusu maganganu daga nan sai kaga babu kyautawa ya musguna mata ta musguna masa ya musguna mata har ya kai maga ɗaya daga ciki ya tsinci kansa a gidan wuta ranar gobe kiyama dan duk wanda ya zalunci wani zai zamo bai iya haƙuri da kaddaran Allah ba to zai zamo an samu babban matsala na uku kuma ita kanta uwan in bata mai da hankali ba to bayan an yi auren kuma in ya zama na walakanci mai yarinyar dama ba ba mutunci aka lura da shi ba ba mutuncin kuma yake da shi ba la'alla wata ran ta zo ta yi magana ya faffaɗa mata magana a gaban yanta kaga girma ya faɗi a matsayinta na uwa dan duk wanda ka aure yarsa yarta to ita ma uwanka ne Eh, shi yasa musulunci ce ba aure tsakani ko da shayarwa ne kuma da irin ma da da ma- da surkuntaka duk ba aure wannan tsakani ta da ita ma uwa ne kamar uwan da ta na mutum ne ta haife shi bambancin bayi da nisa sabiya da haka sai a ta samun matsaloli mutane iyaye su lura da wannan kuma hausawa suna ce duk wanda ya hau jirgin kwaɗayi to a tashan walakanci da a jefar da shi wa daga cikin dai mintin biyar ina ya zo karshe amma fasadin kabirin dinnan fitinatin filarin dinnan wa fasadin kabirin dinnan yana da yawa yana da fa'i wanda da a ta fito da shi daga cikin illan wannan shine auren dole mutum mai addini wanda a musulunci kenan mai mutunci a ki a aurar masa dan bai da abin duniya kuma tare da cewa ita yarinyar tana kaunarsa ita uwa dan an fi samun matsala daga wajen iyaye mata irin wannan da shauransu ko a ɓoye ko a zahiri sai sun birkita neman Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to da mu ji ainihin ƙarin bayani daga bakin babban shehu malami na sirri sunnati da islam wato alhamdulillah kamar yadda shan burhan ya ci gaba da mana jawabi a da dukkanin tawadu da shauransu to Allah ya saka masa alkhairi a wannan matsala ne kamar yadda yan wasu ga mun rike ta matsala ce da an samu zamewa kashi biyu zamewa na farko shine zamewar da take fidda mutane a musulunci ta yadda za su zo suna sukan musulunci da sunan su human rights ne wata rana a karatun wannan da mu zo mu dira kan human rights game da abin da ya shafi mata musamman in mun zo babin haihuwa ba dan wani abu shine saboda human rights su fahimci cewa mu ba mu san wani yanci fiye da ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba za mu ɗauko irin yancin da su suka kawo maza a duniya da yancin da suka kawo mata a duniya mu auna mu gani shin human rights su suka fi cancanta a musu biyayya ko ko musulunci fi cancanta a masa biyayya duk za mu zo ga irin wannan abubuwan to abin da ake nufi da human rights da yawa shine wai yancin dan adam ko a ce hurriya na dan adam ko wani makamancin wannan to wannan hurriya na yancin dan adam ko wani abu ya kamata mutumin da zai baka yanci ya zamto ba a ranan da ya ganka da kwalin digiri wai sai ranan da ka gama komai ka zama duk yanda zaka zama sai ya zo ya ce to wai yanzu na zo zan baka wannan kyautan kai kokari to shin wanda ya tsaya maka har ka zama haka ne zaka gode masa ko kuma wanda ya zo ya ganka kai ado ta dan sai ya ce to ga wannan ga wannan a kara ma wannan kamshin turaren to abin da suke human rights shine da yawa sai sun tsaya sun bari musulunci ya gama wahala ya ɗoɗa wainiya ya taso da mutum ka kai yadda ka kai sai su zo su ɓata ka da sunan wasu suka kama ka yanci Allah ya taimake mu ana abin da nake so in gaya mana shine babu jayayya kamar yadda kullum muke faɗi musulunci bai yarda da auren tilas na zalunci ba auren tilas na zalunci mun bijiro da hadisai ba ɗaya ba biyu ba uku ba wanda kadiyar ya faru da manzon Allah ga hadisin khansa al khansa bint kidam wanda al imam bukhari ya rawaita wanda hadisi ne mashhuri wanda mun faɗi cewa ta kawo ƙaran mahaifinta wajen manzan Allah ya rasulullahi babana ya mun auren dole da wanda ba ni so manzan Allah sallama ya ce to ki je ki wannan auren na warware shi me yasa uban bai bi tsarin tantanta ba kuma in har dace ya kawata ya magana to fa ita ba wa iznu ha samatu ha bane ko sukutu a iznu ha an ta takallama ne ka asa yarka a gida ta yi hira da dukkanin samarkan unguwansu ta fara zuwa unguwan ketare duk ta iya hira sannan ka zo ka ce wai wannan yariya ne karama barin za a wata miji kai wasa da mutuncinka mu mun tashi a gidajen da mu kanmu mu maza a irin tarbiyyar da muka samu yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ka zo ka ce mata wancan kaza ma kana jin kunya kamar kai magana da mace saka kai kenan namiji kake jin kunyan yin magana irin wannan salon to ta yaya ita kuma mace za ta ji a wannan lokacin kaga wannan shine asalin tsarin maganar manzo Allah da sahabbai suka ce Rasulullahi to ya za a yi budurwa ka ce sai annabi zan ta aurar da ita irin kunyan sunan manzo Allah ya ce to in ta yi shiru shine ta ji kunyan ta zaba da yin ba ko ya ne za ta yi haka ta ce a'a to kun san ba ta so to abu na gaba da nake so in tabbatar shine khansa da aka ba wurinta manzo Allah sai ke cewa na mayar da wannan auren wannan auren musulunci bai karba ba hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ita ma wata mace ce ta zo ta samu manzo Allah ya rasulullahi anna fatatan jariyatan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني على من أكره ما يا رسول الله بابا يا أوردني وين دنكيكي من ذا الله يتي وانا أوران ناباتا شي أوران بيبا ميسا شي ما أبن بي دوكي تارن ليكا ما تبا hadisi na uku shine hadisin jariya wanda sai tuna Aisha ita ma ta bada labari wanda ta zo ta samu sai tuna Aisha ta ce ya Aisha kin ji babana ya mun auren wanda bana so amma dan dan babbansa ne dan uwansa ne amma yayi haka ne li yasudda khasifatahu dan ya toshe talaucin da ke ciki sai tuna Aisha me tace mata tace mata ki yi hakuri ki jira ba zan iya bada fatawa akan nan ba sai in annabi Muhammad ya shigo da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa yace a tura babanta ya zo alkali mai hukunci kenan aka kira babanta babanta ya zo manzo Allah ce me yasa ka daura mata aure da wanda ba ta so ko baka nemi izinin ta ba sannan kuma ga dalilin auren ka dan kana son ka samu kuɗi a wajen shi yayi shiru manzo Allah sallallahu alaihi sai yake ce masa to shikenan ke me kike so a yi in kin yadda aure yayi in baki yadda ba auren nan na rusa shi tace ya rasulullahi na zabi abinda babana ya zaba ni ma ina son na yadda na zaɓe shi zan zauna da shi a gidan miji amma na yi haka ne don baba na ya san cewa ba shi ne yake da iko shi kaɗai ba ni ma ina da iko me ka haka ta waye ta yi wayo ta san mijin da ya kamata ta aura san zuba ta aura ba amma da lokacin da ka yi wa yarka tarbiyyar biyayya kai wa yarka tarbiyyar da ya kamata ka tangance ta ka kiyaye ta ka tsare mata mutuncinta sannan da aka ba aure wannan jayen ma ba za ku yi ba mu mun saba ba ya ba uwa ma an ce za a aure bata ma san wanda za a aura ba kawai dai a ce an ce shehi ya ce a wance za a aura sun yadda da amanarsa sun yadda da ibadarsa ya kuma dama bata bude ido ba bata san wani ba balle ma ta fara falli ta fandare ta yi wani abu ba makamancin wannan kuma da yawa wanda suka fandare sai kaga kuma al'amari ne wanda bayi a jin daɗi da kuma wanda ake ce ana so din abu na karshe koko wanda nake so yanzu da mu bude kofarsa shine batun maganan illan auren dole ba auren cancanta da muka yi magana ba da auren cancanta mun ji alkhairansa babu alkhairin auren cancanta kamar sai tuna Aisha da ta samu manzon Allah akwai irin wannan alkhairin babu kaman shi babu auren cancanta kaman irin yanda ah, imam ali alaihi salam ya aurar da yasa sayyidina umar ibn khattab wadda ga ta jinin manzon Allah ne yar sayyidina fatima ne kuma sannan ta aure sayyidina umar ibn khattab khalifan annabi muhammadu wanda kaga ta samu siriki da ya cancanta da ta aura dan su ya kamata sai sun san kiman gidan kuma su ya kamata su kare mata wannan mutunci sannan ko babu auren cancanta kamar irin damu dinga kawo auren kaza da kaza mun ji musaharatu ahlul baiti ma sahaba ko musaharatu ahlul baiti ma ahlul baiti zamu ji yanda ake auren shiga da fice to abin da nake so mu shiga ciki shine illan auren dole wani illan auren dole bila khilafin wala shakkin auren dole na da illa auren dole kamar yadda mun yi bayani me muke nufi mu da auren dole kada wani ya dauki maganganun mu ya murda ya taimaki arnan da suke suka musulunci da shi kamar yadda ga wasu malaman ana biyan su don su zo su bata musulunci su riki wani abu don su fitar da musulunci da shi to abin da muke so anan shine auren da yake illar auren dole illoli ne mai yawa na farko daga cikin illar auren dole shine ba a samun nutsuwa a cikin sa gabaki daya ba a samun nutsuwa ba zan manta ba da wani kissa da ake bayarwa wai mace ce aka mata auren dole ba ta san wanda aka aura mata kullum kullum kullum kullum kullum ana tare da ita an ce sun shekaru kusan arba'in rana ɗaya sai ake ba da labari take cewa ita tun da ta aure har yanzu kawai tana tare da mijin ne amma ba wai don tana son shi ba don da yawa iyayenta shekara arba'in amma tana rike da shi a ranta labarin yana da faɗin gaske amma wai abin da ke ciki shine ta shekara arba'in da mijin amma ba ta son shi kuma irin wani nailolin na faruwa abu na farko da yake samarwa shine yakan tarwatsa farin ciki da soyayya da ake nema shi kuma Allah ya yi arin aure ne duk ba don komai ba sai domin a samu farin ciki da soyayya da nutsuwa shi yasa Allah yake gaya mana cewa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya yi haka ne ya sanya an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya yi ne ya sanya mawadda da rahma to sai zama tsakani babu mawadda babu rahma daga irlan auren dole yana haifar da saban Allah mai girma wanda an samu wayin dalilin auren dole ya kai ga sun yi shekaru amma karshe matan ta taba masa wuka wanda a wannan zamanin wa ma kana alaina bi ba'idin zaka ga an ce mijin wane wanda ta shaƙi wane wanda ta zuba ma wane guba wanda ta yi kaza ta yi kaza nawa wanda suka kwara ruwan zafi wa mijin ya mutu na wanda suka daba masa wuka nawa wanda suka masa kazafi nawa wanda suka masa sharri nawa wanda suka nawa in da ka dinga girbawa dukka illar da ke faruwa auren dole abu na gaba akwai wayanda sunan auren dole suka shiga karuwanci yana tarwatsa tarbiyya in da ka ba mu irka tarbiyyar shekara hamsin kuma ka zo ka mata auren dole da rashin cancanta mijin na farko zai ta gasa mata bakakken maganganu kamar da shi brandi ya ba mu labari na biyu kuma ba zai shi ma faranta mata rai ba na uku ita kuma ba za ta samu tunani mai kyau ba za ta fantsa ma irin karuwanci da yawa wanda suke shiga karuwanci kada an ce auren dole ne kai su sai da uban da yin bai cancanta ba bai zaɓi mijin da ya cancanta ba kuma sannan bai yi a lokacin da ya cancanta ba bai ba ta kuma tarbiyyar ma da ya kamata ba sannan daga cikin illan auren dole yana hana yara su albarka domin duk lokacin da ka aure mata auren dole dan za ta ba shi umarni ne safar da umarninka a duk lokacin da kace je ka ibirwa ka Allah za ce masa je ka kai wasa idan kace je ka karatu za ce je ka kasuwa in kace dauki qur'ani ka je wajen malam ita ka ce dauki ka za ka yi talle domin za ta yi duk abin da za ta ga ta saba da maganan ka contrary maganan ya zama babu dalili babu alaka babu sufa to wayannan illoli kaɗan daga cikin illan auren dole wanda lallai yana da kyau mu kiyaye kuma mu kula yana da tasirin gaske musulunci bai yarda da zalunci ba kamar yadda baka son ka dammar a rayuwanka a lalata ma rayuwa kar ka lalata ma zuciyanka ma'ana ƴaƴanka rayuwansu Allah ya taimake mu shabbar handin game da illan auren dole na to alhamdulillah shehu ya gama fito da dukkan kusan bayanai dan ce eh, sai dai abinda ba a rasawa wato ta'aliki da dinyi akan maganar shehu shine wato gaskiya shi wannan auren dole a bisa cancanta fa muna daɗa faɗa saboda da mutanen mu ba sa iya tamizi ba su iya mayyeze wato bambance auren cancanta da na auren dole auren dole na ainihi wanda musulunci bai yarda da shi ba har da Allah yana sabbanta abubuwa da yawa marasa daɗi wanda kuma ba su da iyaka ɗaya daga cikin yadda shi misali ya faɗa cewa yana jawo wasu ma kaga sun tafi karuwanci sabiya da shi kamar yadda soyayya hawan hawa ne haka shi ma ƙiyayya hawan hawa ne akwai macen da an mata auren dole kamar yadda shi faɗa sama da shekara arba'in to wallahi akwai irinsu wanda za ka ga in an zo ana magana suna wallahi na zauna da baban wani kawai abin da Allah ya kaddara ne da umarnin iyaye amma ba dan ina son sa ba to masu tarbiyya ne fa irin na da amma ne yanzu to neman kashe shi da ta nemi kuma za ta zamo za ta cutar da shi ainihin wani sa'in kuma a samu shine yake cutar da ita idan ta fi shi tsoron Allah to shine zai zamo yake fi- ci- ci- cutar da ita in kuma ya ta- ya fi ta tsoron Allah to ita ne za ta cutar da shi domin mene in kaga in babu kaunan nan daidai da a rike gida abin da ya shafi mutum dai sai abincin wata guda ko wata biyu wallahi sabila da kiyayya sai ta alwazarar da yawa ta ta'almubazzarantarwa ta ta'almubazzarantarwa su da su mata tun da su ne haƙƙin irin wannan abin da ya shafi abinci yake kansu kai ka kawo su kuma wajen sarrafa shi yadda zai zama an ci mai kyau na gurin su idan suka ga dama in suka ga dama idan ka ba da kuɗin cefane na wuni ɗaya in suka ga dama to gobe ciko da ayyayi amma la in ba su ga ga dama ba wallahi a gaban ka da amma lissafin sai a maka badar wala ba dai kai ba kuma wallahi su sun san hanyar da za su iya yi kai kuma in daɗin ne ma an kula an san me kake so wallahi da gangan aki har ka ga mutum ya kai ma ba iya cin abinci a gida Allah haka ne wallahi sabila da kiyayya ita shi ya haifar da wannan abu in ya ci mai daɗin ma a same gobe ya in ya ci mai daɗin kuma Allah ya sauke a sa masa a sa masa guba ƴaƴansa kuma duk sa'in kamar yadda shi ya faɗa yayi umarni a yi gabar to ita kuma sabila da tsabanta musguna ita ce a yi yamma kuma kar mu mance shi auren dole nan bai ta'allaka iya janibin su mata ba a har mazan ma akwai wa'inda iyayen da suke tilasta musu wannan ma masana aure sun ce ya fi muni kuma da ya kamata mutane su lura tun da hatta ba zawara annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam har sai an nemi umarninta kuma sai ta yi magana to namiji ko da yake da hankali tun da arjal kawamuna to da bai kamata kuwa a tilasta shi ya auren dole ba tare da cewa jiya ranar mun amsa wata fatawa kamar yadda yau ma shehu ya dan ƙara bayani a kanta shine na maganin mutum ya tashi dai aure iyaye mata ko kuma iyaye maza su ce su ba su dai aure yar gidan wancan ba su ma a nan auren dole na iya shigowa sai ka samu mutum ne yayi karatun zamani yayi na addini gwargwadon hali ka bashi ya gama buɗe ido yayi soyayya shi ma kamar tarbiyyar da ya kamata ka- yawa ya zo ya nemo wata wanda yana ganin za su yi zaman lafiya rana katsa wai ce ni ba raka aure wancan ba to wallahi problem ɗin da ke cikin wannan yakan jawo masu ja gefe su je su tsizina sabila da tun da shi namiji ne kuma tana son sa iyaye ne ko daga janibin babansa ya ce bari aurar masa ba ko daga janibin ita uwan a iyayenta suka ce ba za su aurar masa ba su ma sai ka ga an je an samu gefe ana ta zina kuma har a yi aure kamar yadda ranar na buga misali da cewa yadda aka samu wata ta yi aure a kano amma kuma tsohon samarinta daga ta zo ganin gida gashi kuma har sun haɗu gashi kuma har an samu wani mummunan aiki la'alla hala auren dole ne aka yi la'alla ko kuma irin mayaudari ne wanda kuma nan a karatunmu na kula da tarbiyyan iyaye yana ɗaya daga cikin wanda abin da damu ba za ka zo rana ɗaya dami magana a kai ba za ka bar yanka ta gama ka ba ta huriya yanci ta gama abin da ta ga dama kuma ka zo kana neman aura mata wanda kai kake so ba wannan da a ku a gari tare in ka yin kuma biye mata zai jawo a samu barna sosai dan bana mantawa a lokacin da na taba au- ɗaura aure a kotu
na'am abin abin dariya ce wallahi an zo yarinya tana son wani yaro shi ma yana son ta iyaye kuma suka ga duk da anan auren cancanta ne amma sun yi wasa da damar su kamar yadda shehu ya faɗa kuma hakan ne ba su ba ta tarbiyya sun hana ta tsayuwa da kowa ko duk wanda zai tsaya da ita sai ya zo ya yi magana da su ba ba su toshe irin wannan ba sun barta ta gama soyayya ta zo ta ce ita an tumbo ga wanda take so su kuma suka ce ba su son sa ba kamar ne bane aka sai rikici ta gudu nan ta gudu nan to anan ma iyaye su lura da ta ta wannan guje-gujen su je kuma a gefe a tamasha'a gara a yi auren ko ba haka ba shi Wamma- wamma sosai da ai sunansa aure ne sun yi so a roka Allah ya shirya da ku bari a ta guje-guje ta gudu nan gidan kawunta ta gudu nan ta gudu kai ni na san yarinyar da daga Kano ta kan ɗauko mota wallahi ta zo wajen wani samarin ta nan abuci sabila da babanta ya ce in yi ƙara ganin sa sai ya sa an ɗaure shi a gidan yari haka ta kan ɗauko mota yake mahaifinta na da hali Mm, duk sassafe za ta ɗauko mota zuwa goma ta yi shiru.
ta yi subuci kuma idan ta zo wajen holewa da zai kama su yi hira su yi ne Allah kawai ya san abin da yake faruwa wallahi yamma ko irin biyu da rabi ko uku da ta sake ɗaukan hanya
kuma kaga dai daga dai uku zuwa dai ta- bi takwas tara ta shiga hudu ina za ta kai tara shehu mota ne mai kyau ina za ta kai tara uku ai zuwa biyar shida.
yawa Bakwai.
bakwai ta ta- ta da izinin Allah ta isa kan ka gani to kaga duk wannan illan shiga kabari ta gama soyayya Ka gama wayewa.
ta gama wayewa kuma yar buko ne ta gama wayewa baban ya kawo wannan ta ce a ta dage dai shi wannan take so da shauransu wanda ta da nake ina tsammanin har yanzu ma ba a yi auren ba kaga wannan shehu iyaye baban ya jawo ma kansa tozarci da jinsa a duniya da auren aka yi kusan duk abubuwan da ma sha'an da ya tafa ruwa laifi shi ma fa yana da shi ko bai da shi shehu da da ya buɗa ma shedan dama kuma na biyu shine kamar yadda na faɗa bai ka- bai ya ta'allaka shehu afuwan na cire a minti na tafaddal yawa na abin da muke bukatar kenan abubuwa abin da sana eh.
hikayat din suna zamowa Eh.
kaman ibarat ne Eh, haka ne haka ne hikayar suna zama ibratal lil Eh, haka ne haka ne absar alhamdulillah alhamdulillah to su biya daka kaga bai- kamar yadda na faɗa bai ta'allaka iya mata ba har su ma mazan to har mazan ma sai kaga mutum iyaye suna neman masa auren dole wanda yana da ilimin sa na da komai an bari ya gama abin da na ya cancanta sai kaga iyaye a ta jayayya to shi kuma in aka yi aure a nan illolin sa wallahi ya fi na mata ba mun ce wancan za ta almubazzarantarwa za ta kaza ba to shi wannan duk abin da za ta yi in kuka aura masa wanda ba yi so wallahi duk abin da za ta yi ba za ta yi gwaninta ba tunda qur'ani ya ce fanki ma da balakum minan nisa'i to ita bata zama da ba gare shi ba baya ganin ta ji farin ciki baya ganin ta ji daɗi kullum ko in ya kalle ta iyayensa ne kamar ya ɗauka suka tilasta masa wannan to duk abin da za ta yi ba za ta yi gwanin ta ba ko wanka ta yi ta yi ado ta sa turare jin ta ko yake kaman kashi ta shafa a jikinta yawa kaman jaba da shauransu ta biya gaskiya iyaye mu ma mu kula a nan wajen da a zo a ta irin wannan shehu dai dai ƙara bayani gashi an na cikin tautinsa eh Allah ya saka da alheri.
to alal hakika a lokutan sallah yana ta hararo mu kuma duk abin da ya kamata a faɗa hujjatul islam shabbur hajjin ya mana jawabi kuma kamar yadda muke faɗi wannan kamar muna kira ne ga yan uwa tsawatarwa muke yi ma iyaye domin abin da yake kawo haka yana bata society gaba ki daya mujtama a society mu dai lalace mutukar muka ci gaba da saba musulunci kuma mun faɗa wa mutane shawara ne wannan zamu bayar illarsa a bayyane ki ma kowa wanda ya wurin dole ya sani za ka iya ka ga mace ƙarshe hire fyaɗe za a mata fyaɗe ƙarshe ake yi mata to ta hana kanta wa mijin Eh, shi kuma yana ganin ga shiga mace ba da gaske.
sannan kuma ko menene ba wanda zai ce ne ya faru Wannan ƙarshe da fyaɗe za a yi mata lallai.
kuma shi illar ku ji shigar da alaƙar jima'i tsakanin ƙi da tilasta shi ma na kawo ɗacin gararren yaro Ba lallai.
malamai sun ce a duk lokacin da zaka kusanci matanka sai ya zamto kuka da wannan yana babin jima'i da mu zo bayani akan sa irin na tsarin Ya, ya, shi musulunci yana da kyau.
to amma duk lokacin da kusanci matarka sai zamto a lokacin tana cikin bacin rai Mm.
to in an samu yaro yaron zai zama takadari ne mummunan hali Subhanallah.
to ne auren dole fa duk ya'yan da zai haifa in ba Allah ne ya taimake shi ba ko Allah yana albarka yaran takadarai za su tashi masu baƙaƙen hali Subhanallah.
sai da me yasa da yawa ma a fyaɗe aka dinga zaman a- auren Subhanallah. Subhanallah.
sannan babu gamsuwa Ko wata fahimta ce he mijin ya biya.
sai mijin ya biya a tashi ne fyaɗen da yawa wannan ma mai sauki ne akwai wanda ya yi aure da matan shekaran su yake min ya zo yana gaya min shekaran su biyar da matan yace amma wallahi da ɗaya da suka samun ma wani rana ne wani jarrabawa ya faɗo mata ta zo ta same shi amma bayan nan kullum da wuka take kwanciya Inna lillahi.
yana zuwa ce masa kada ka kuskura Inna lillahi.
yana son shi kuma yarda da ita shi ma yanzu auren ya zama masa auren dole iyayen ne suke so sun hada su auren su kuma babu soyayya tsakanin An su shiga ki ba sani ba.
yace min yanzu abin da yake zarginta yana tunanin takan fita ta je ta nemi maza duk karfe 11 za ta fita babu neman izinin sa kuma in ta fitar 11 nan ba za ta dawo ba sai karfe 4 kamar ma'aikaciyar gwamnati shi kuma zai je ya kawo ci ya kawo sha a gaban 'ya'yansa bai isa ya ce ki ba bai isa ya ce karki ba wannan kuma fa wai a matsayin ma'aurata ne Ina ina litaskunu anan.
ai wannan ba wannan ai litu damiru ne wala nan tadmirin Ina nutsuwa anan.
sun Ina lalata nutsuwa.
masa rayuwa Eh?
saka na biyu Sun kuma lalata mata ita ma.
namiji ne na biyu illar da zai faru da shi kullun na kwana da mace Mm.
tunaninsa ya fara karkata ga neman mace Ai ne shine dama dai fara zuwa zihini.
to irin wa'annan abubuwan da ke faruwa ita matan tare da namiji Mm.
to me kuke tunanin Allah ba zai rubuta muku laifi ba Gaskiya.
manzo Allah ya ga mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Kwarai ra'iyatihi da gaske.
kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwarsa Mm.
to yaya za ka yi ga kiwon da ka bankara ka buɗa shi kai ka san ba a maka wannan ba Mm.
wannan illalin da ke faruwa kenan Mm.
domin illar shine shawarin da muke so mu bayar anan domin yana da kyau komai in an kawo illa aka kuma mafita to shawara na farko shine idan abu ya zama la- dole kana neman ka aurar da yanka ma wanda ya cancanta kai kuma kake so to in ba ku shawari ka duba yadda iyaye suke yi da shehunai da malamai da suka samar da wannan abin duba tsarin tafiyar ma'aiki duba tsarin tafiyar sahabbai sai na abubakar bai aurar wa manzo Allah sai tuna Aisha ba sai da ya cika ta da kunya ya cika ta da tarbiyya sannan ya tsara fuskokinta ga ganin mazajen waje ta yadda ba za ta iya kallo ta ce wane diresin ɗinka ya yi wane ya kai ga mace tana iya ta tafa da wannan ta yi awa takwas tana hira da wani kuma wai ba maso ba saurayinta bane sai a ce kawai classmate ne abokin makaranta ne ka saka ta a makarantar da ita da maza baka da baka suke zama Ai.
ita da maza ba a bambance namiji ba a bambance na mace kwanan na akwai odiyoyi da suke yawo wanda abinda zai baku tsoro game da auren dole akwai wani bidiyo da na gani ban sani ko a yanzu zan iya samun shi wanda wasu ne amma abin da zai ban tsoro shine zaka ga mace ce wai an ɗauko ta da dole sai an da Allah ku ga wannan bidiyon eh na
mu duba wannan bidiyon wai dole ne aka yi kankare shi da Allah ku duba wannan bidiyo eh, daga cikin illan auren dole gani da Allah na mata auren dole ne yan uwa ku sake kallon wannan bidiyon ku sake kalla to yan uwa mu duba wannan bidiyo don Allah wannan bidiyon ya kamata ya zamo izina ka gaya min diyariyar da aka kai ta gida a haka me ake so ta je ta a gida wannan bidiyon da yawo yake mu bamu da garanti bamu da ingancin magana amma wanda suka saka duk sun rubuta sun ce wannan auren dole ne jarida guda ta saka wannan magana auren dole ne wallahi sai da zubda hawaye yanzu wannan wannan ba ɗaya ke da kidnapping ba wannan fa kaman ku da kanku ne kuka yi kidnapping din yar ku kuka tura ta wani waje ta yadda babu magana idan dai ya tabbata wannan magana da ake yada in ya tabbata wannan auren dole ne hukuma ya kamata ta shiga cikin sa to ba haka kawai ake yin auren ba auren cancanta ba haka ake ba ko na cancanta ne in ba kai ma yarinya tarbiyyar da ya kamata ta zaɓi na cancanta ba ba kai saka gaba ba yanzu ko irin wanda za su zo su ce baba na ce kaza baba na ce kaza kai kana tanin a irin tarbiyyar da aka yi mana ka ma isa ka je ka ce ma wani baban ka ce kaza sai dai ka nemi izini dan Allah ka nema mun uzuri wajen baba yi kaza da kaza me yasa tarbiyyar da ka bashi ka bashi tarbiyyar dole ne yi biyayya sannan kuma baka sa idan su ya buɗe da ganin wancan mai jan baki ba wancan mai kaza wancan mai kaza to abin da nake gaya muku shine in takaice duk wanda yake son yarka ta aure dan manya tunda kai babba ne misali kai ma'aikaci ne babba kana son yarka ta aure yar manya ko kai malami ne kana son yarka ta aure malami ko kai dan kasuwa ne kana son yarka ta aure dan kasuwa ko kuma kawai kai mai mutunci ne a gari ko mai sarauta ne ta aika yi auren cikin soyayyar ta ba ta saba ba to hanya na farko shine na farko tarbiyyar da zaka mata kakka bar ta yi mu'amala da maza tana yara kakki mu'amala da maza tana yara mu'amala da maza din nan ko in ma mazan nan yan uwanka ne ko yan uwanta ne in ma yan abokan karatunka ne wa'annan abu shine hanya na matakin farko ne da zaka nema mace ya miji da ya cancanta kuma ta zuwa da shi lafiya kuma ba a sako maka yanka ba sannan abu na biyu shine a wajen auren kar ka yi dan san duniya ka yi dan yardan Allah kar ka ce ka nema mutum ke don kai ka je ka huta wancan ki kwaso mana kuɗi ko dan na juya shi to sai ka yi duk biyun da ya samu ba ya ka samu zaman lafiya ba sannan kuma kai baka juya shi ba abu na uku shine ka yi kokari duk yanda za ka yi yadda za ka aura din nan ta zamto ka aurar da ita ne yakan nan da wani tsari tsari na cewa wannan yan ya zama tsarin da ka aurar da ita shine tsari ne na cewa ba ka aurar da yar bane a matsayin dole ka kira ta kai shawari da ita kai nasiha ka saurare ta ta fahimce ka wance ga abin da nake fata wane ga irin mutuncinsa ga darajarsa ga yadda na san mutuncin babansa ga yadda na san mutuncin gidansu to ina mai baki shawari idan kin aure shi da ki samu zama na fahimci ki zama na jin daɗi ki faranta min rai da wannan a matsayina na babanki na miki tarbiya na miki kaza to kai kokari yanda wani zai sayi ranta da in kuɗi ne in abin da take so ne kai ma ka iya yin wannan abu abu na karshe shine in ka ga biya ki yiwa a koma ga addu'a addu'a Allah ka ba mu wanci fahimtar abin da nake nema in tabbata mata da shi to ni wayannan shi shawarwari dan bayar ta yadda za ka iya mai yarka auren cancanta a wannan zamanin ba tare da an samu matsala ba wannan ba san shi birane ko zai kara gona ba sai da za mu ci lokacin sallah insha Allah a to aka mana addu'a kamar addu'a amma a roƙa mu wayanda suke cikin kunci na aure Allah ya kawo musu mafita in ma kuncin na talauci don ana iya samun wasu sun yi auren soyayya amma kuma talauci ya dame su Allah ya dauke mana wannan baki daya a Najeriya da cewar kasashen musulmi baki daya sannan na biyu kuma wa'inda suke cikin halin ha'ula'i imam iyayensu sun musu wannan halin bayan da suka yi kuka Allah ya musu mafita in na rabuwa ne a rabu abin da nake son cika a ƙarshe shine shi farbawa aure bai zamo aibi ba dan an raba aure ba aibi ba ne musulunci ya zaɓi suka ne ba wai don ana son shika ba sai domin mafita gare mu za mu zo mu faɗi illolin shika da muhimmancin sa da amfanin wasu addinan da ba a shika za ku ga mace ta zauna a gida sai su shekara goma ba wani abin da ke shiga tsakanin su tana zina a waje na zina a waje ya zama har ba ta burge shi ta ma ta zama har ba ya burge ta sai yan sun haɗu ne na ganin dama ya san tana zina ta san yana zina kawai haihuwa ne ba za a yi ba to ina amfani irin wannan abu Allah Amin. Allah ya saka shehu ya kawo nukudodi muhimmai wanda har ina ganin kamar ma sati na gaba ma a sake fito da wasu karatuttuka don abubuwan da ya faɗan nan akwai su da yawa gaskiya to Allah ubangiji ya saka da sati na gaba mai karatun mu saboda yan uwa su bibiye mu da Allah ko da wani gaskiya akan da na tunanin muhabba din nan kafin aure eh muhabbatu qabla zawaj eh, wanda ranar mun yi shi gaskiya ba dukke shi ba aka zo aka hada shi da wannan Babu komai.
Eh, ab- da kuma a wannan fa'ida su zaka ne to a a wannan a ainihin amiya ku zaɓa ma uwanku ma ƴaƴanku wata da ke eh to da ina ga kamar da shawarin da ya kamata na mu tafi kan aure inda mun yi magana aure a musulunci to auren da bai auren da in wannan ne aka kulla bai yi ba
in ka sun fasi da kenan eh nau'in aure wanda nau'in aure suke fasi.
wanda in an yi ba ta yi ba a musulunci to shi kenan daga nan kuma zo ga maganan wa'annan zaɓe da shawarar na gane to Eh, shi ina ga kenan.
kamar an wuce tunda muna muhallin zawadi.
Eh, gaskiya ne to lallai shau ya kawo insha Allah an a kasance tare da mu Allah ya Allah ya tsaya kuma ran laraba ne karatu zai zo in bai zo sha ɗaya na rana ba to zai zo da daddare irin lokacin Tara.
tara din nan yayi sama in Allah da ranar laraba insha Allah kuma kamar yadda shau ya ce muna tawassuli da annabi Muhammadu wanda suke cikin kunci irin na aure wanda aka samu rashin fahimta to na farko in Allah tunda Allah ya riga ya kaddara muna fatan Allah ya jefa soyayya a tsakaninsu da fahimtar juna kuma kowa ya adalci ma kowa wanda kuma hakan ba su fada ba Allah ya tsare mu Allah ya kare mu kuma Allah ya sa iyaye da ƴan uwa su fahimci wannan sako namu duk wanda ya ji kuma ya daɗa yaɗa wannan sako ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kaman ya aikata ne Allah kuma ya ba mu zaman lafiya subhana rabbika salamu alhamdulillah
an so ne a addu'a mu wanda ba su da aure ne maka